الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوا أولنا مجلسي من البركة أولنا مسلاتي don ci gaba da darasin littafinmu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min takbiri ila taslimi ka annaka taraha wallafar babban malamin nan namu al-imam muhammad nasir dinul albani rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta lahadi wacce ta daidai da sha uku ga watan biyu hijira 1438 wanda ya daidai da sha uku ga watan sha ɗaya dubu biyu da goma sha shida miladiya idan ba manta ba darasin ƙarshe mun yi alƙiyamu wal qu'udu fi sala wato babin da ya bayani akan babin ƙarshe da mun tsaya daga kansa alƙiyamu wal qu'udu fi sala tsayuwa da kuma zama a cikin sallah halin da mutum zai kasance ya yi sallah daga tsaye ko kuma ya yi sallah daga zaune yau kuma za mu tashi as-salatu fin ni'ali wal amru biha wato sallah a cikin takalmi ma'ana sallah da takalmi da kuma yin umarni game da yin haka wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni cewa ayi sallah da takalmi kamar yadda zamu gani a cikin babin ma da yace wa kana wa kana yaqifu hafiyan ahyanan wa munta'ilan ahyana wato manzon Allah ya kasance ya tsifu yana tsayuwa a cikin sallah hafiyar babu takalmi ahyanan a wasu lokuta wa munta'ilan kuma yakan tsaya yi sallah da takalminsa ahyanan a wasu lokuta mana wasu lokuta yi sallah da takalmi wasu lokuta kuma yi sallah ba takalmi mala ya ce wa abaha zalika li ummatihi kuma ya halatta yin haka ga al'ummansa faƙala ya ce iza salla ahaduku idan ɗayanku zai yi sallah falyal bisna alaihi to ya sa takalminsa auli ya ma ko kuma ya cire takalmin baina rijilaihi ya bar su a tsakankanin kafafuwansa wala yi uzi bihi ma gairahu kada ya cutar da waninsa da wa'annan takalmi na shi idan ka ajiye su a gefenka to za ka cutar da wanda yake kusa da kai to sai ka bar su tsakankanin kafafuwanka idan baka bar su a jikin cinanka ba wa akkada alaihi musallatu fihi ya kuma tabbatar musu cewa su rika yin sallah da takalmin su ahyanan a wa'insu lokuta fa qala yace khaliful yahuda ku saba mu yahudawa fa'innahum la yusalluna fi ni'alihim domin su ba sa yin sallah da takalminsu fa'innahum la yusalluna fi ni'alihim yahudu ba sa sallah da takalmi wala khifafihim ba sa yin sallah da huffinsu huffi shine takalmin da mutum zai sa wanda zai rufe masa idanun kafa to yahudu sun kasance ba sa yin sallah da huffi to ba sa yin sallah kuma da takalmi to ku ku yi da takalmi don ku saba musu bisa ga ka'ida ta musulunci kullum ana son a rika saba ma yahudu da kuma nasara to wannan hadisai da muka karanta kamin mu karanta na gaba da su idan muka lura da kyau suna karantar da mu cewa manzo Allah wani lokacin yana yin sallah da takalmi wani lokacin kuma ya cire takalminsa kuma ya ya halatta ma al'ummansa su ma in sun gana ma su yi sallah da takalminsu ko kuma in ka gana ma sai ka cire takalmin domin su ba shimfiɗa gare su ba a cikin masallaci kakan shiga da takalminka kuma yawanci takalminsu na na fata ne da sauransu kana ma jin tsoron ka bar su waje inda daddare ne ka samu wani kare mai yunwa ya zo ya ga takalmin fata ya ɗauke ya gaba da shi to sai ka shiga da takalminka ka yi sallah da kayanka ko kuma ka cire su sai ka bar su tsakankanin kafafuwanka tsakiyar kafafuwanka ya ce don kada ka cutar da waninka da su idan ka aje su gefe to wanda yake kusa da kai zai cutu ma'ana za ka hana masa jin daɗin sallansa sannan ya tabbatar da haka a wasu lokuta inda ya ce ku yi sallah da takalmi don ku saba ma yahudu domin su yahudawa ba sa sallah da takalmi sai ya ce wa kana rubbama ma min qadamaihi wa huwa fi salah yaso da dama an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah da takalmi sai ya cire takalmin ya nadahuma sai ya cire takalmin min qadamaihi daga kafafuwarsa wa huwa fi salati alhali yana cikin sallah sun mastamarra fi salati sannan kuma sai ya ci gaba da da sallarsa ya faro ta da takalmi yana cikin sallan kuma sai ya cire kaba qala abu sa'id al-khudri ka wanda abu sa'id ya gaya mana ya ce sallabina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana maza Allah sallallahu alaihi ya yi sallah tare da mu wata wannan wayar ta canza kala ta rubuta wani jama'a maza Allah sallallahu alaihi ya yi sallah tare da mu za ta yaumin a wani yini falamma kana fi ba'di salatihi yayin da ya kasance yana cikin sashi wani bangare na sallarsa ya sallaci wani bangare saura a ciko sauran bangaren misali an yi raka'a biyu saura biyu in sallar mai raka'a hudu ce mukaddara haka yana cikin yi bai kare ba fa khala ana alaihi sai ya cire takalman su biyu fa wada'ahu ma an yasari sai ya ajiye takalman gefen sa na hagu falamma ra'an nasu zalik yayin da mutane suka ga manzo Allah yayi haka khalaqu ni ali duk kowa sai ya cire takalmansa kowa sai ya cire takalminsa wannan ya nuna mana irin yadda sahabbai suke biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zaran sun ga ya abu to za su kokari su yi koyi da shi falamma qada salatu yayin da manzo Allah ya kare sallarsa kala sai ya ce musu ma balakum alqaitum ni alam me ya same ku daga kun kun cire takalminku qalu suka ce ra'aynaka alqaitana alayka a mun ga kai ka cire ne ka jefar da takalminka fa alqaina ni alana mun wadu sai muka cire namu ba wani dalili mu da mun ga kai ne mu ma muka yi fa qala sai manzo Allah ya ce musu inna jibrila atani fa akhbarani anna fiha qadran a mala'ika jibril ne ya zo min sai ya bani labari cewa a jikin takalmin nawa akwai akwai najasa akwai najasa a jikin takalmin au qala azan ko kuma yace kazanta wafi ruwayatin a wata ruwaya kubusan a jikin takalmin akwai kubus akwai wata najasa ko bayan gida ko wani abu haka da ya bani labari fa alqaituhum sai na sai na cire takalmin sai ce fa idza jaa ahadu to idan ɗayan ku yazo ila masjidi zuwa masallaci zai yi sallah falyanzir falyanzur fina alayhi to ya cire takalmin su sai ya duba ko ya daga takalmin ya leka kasa ya duba ya gani fa in ra'a fiha qazaran idan ya ga kazanta ma'ana ya ga najasa a jikin takalmin aw qala azan ko wato ainihin kazanta aw wa fi riwayatul ukhra aw riwaya khubusan khubus shine najasa falyamsahuma to sai ya goge takalmin ya goge da kasa ya goge da kyau wal yusalli fihi ma sai ya salla da kayan shaka ya goge takalmin sai ya sallar su wa kana idza naza'ahuma wada'ahuma an yasari ko manzo Allah ya kasance idan yana cikin sallah ya cire takalmin to yakan ajiye su ne a gefen sa na hagu wannan kenan to kaga sai ya gaya musu dalilin da yasa ya cire yana cikin yi da takalmi sai aka ga ya cire su ma suka cire da ya kare ya ce me yasa kuka cire to mun ga ka cire ne mun muka cire sai ce musu ni abin da yasa na cire mala'ika jibril ya zo ya bani labari a cikin takalmin akwai kazanta ko akwai najasa sai na cire su daga yau idan ɗayan ku ya zo masallaci zai yi sallah to ya duba takalminsa in ya ga wani abin kazanta ko najasa tare da su to ya goge su da ƙasa da kyau wanda ya nuna shi akwai tsarkake hubusi ta hanyar ƙasa ana tsarkake hubusi da ƙasa kamar takalmi ana tsarkakewa da ruwa ana kankarewa kuma akwai kubusi akwai kubusin da yake zama dole a wanke akwai kubusin da kawai ko ruwa aka zuba yayi kamar fitsarin jariri na mishi akwai kubusin da ko kankarewa kai da aka yi wanka yayi akwai kubusin da kuma ko gogewa kai da ƙasa kamar wannan kenan shi ma wannan yayi yace to sai ku goge in kuka goge to sai ku yi sallah da kayan ku sannan manzo Allah idan ya cire takalmin saboda najasa ko wani abu to yakan ajiye shi ne a gefen hagu ba gefen dama ba ba gaban sa ba bayan sa ba a gefen sa na na hagu wa kana yaqulu kuma ya kasance yana cewa idza salla ahadukum idan ɗayan ku zai yi sallah fala ya da'na alayhi an yamini to kada ya bar takalmin sa gefen sa na dama wala an yasari kuma kada ya bar su gefen sa na hagu domin shi ba liman bane kenan tunda ba limami bane fatakuna an yamina ghairi idan za ta kasance an yamini ghairi za ta komo daman waninsa idan ya ajiye hagunsa to wanda yake can takalmin sun komo damansa to karka ajiye hagunka karka ajiye damanka illa Allah ya kuna an yasarihi ahad sai fa in ya kasance ba kowa a gefensa na hagu to sai ya ajiye wal yada'ahuma bayna rijlaihi in ko akwai wani gefensa na hagu to ya bar su tsakankanin kafafuwansa ya bar takalmin a tsakankanin kafafuwansa to kaga waɗannan hadisan abinda suke nuna mana gaba ɗaya halaccin yin sallah da takalmi ba haramu bane ba to amma a inda yake urfin su yin hakan ba ba ba matsala bane kamar yanzu mu anan a urfin mu al'adar mu na yau da kullum idan aka ga kayi sallah da takalmi wannan zai jawo maka wani wani abu daban cece kuce daga wajen mutane tunda kuma ba wai wani abu bane wanda wanda yake ka ce wani abu ne da yake wajibi in baka yi ba kayi laifi abu ne wanda yake mu ba an halatta maka in ka ga dama ka yi da takalmin ka kuma ana son ka yi don ka saba ma yahudu da nasara ya ba da umarni a yi don a saba ma yahudu to amma a nan idan ka cire idan ka yi sallar takalmi musamman a inda yake ko a wurin ahalin sunan ne ma wani lokacin to za ka gana yanzu kawai kai tsaye sai aka ka shigo masallacin da takalmi mu ma nan za mu yi ta kallon ka haka ne za mu yi ta kallon ka a al'adarmu shiga masallaci da takalmi ba muna jin abu ne wanda su kuma can lokacin babu babu tabarni ma a masallacin kuma akwai tabarmin ma na kaba ne haka wani lokacin babu masallacin kawai kasa ce aka baza rere mai kyau shigo da takalmin ka baka da matsala mu kuma yanzu an kawo an gyara masallaci an sa tafi an sa wani an kawata masallaci kawai aka ka shigo ka kakam da takalmin ka wannan zai jawo a yi maka wani kallo ko wani abu ko da a wajen wanda suka san cewa ba laifi bane su kanka sosai sun ji abin da wani iri saboda abu ne wanda a al'adar mu ne ya zama ba abu bane da muka saba da shi mun taba samun wani almajiri can malam abubakar ba ku san shi ba shi yasa na ambaci sunan shi shi ya je ya yi karatu ko a kano ne na ga karatu to da ya zo sai an ba shi dama masallaci ne na gari babu masallacin ahalus sunna amma su ahalus sunna ne sai aka ba shi dama ya rika wa'azi masallacin juma'a ya rika ne wa'azi masallacin juma'a haka ya samu wata dama wata masallacin juma'a shi zai hawo mimbari ahlus sunna yau ma dan bid'a wa ya samu wata dama ta jan hankalin su su fahimci addini cikin ruwan sanyi amma ran nan kawai sai ya shigo da takalmi yana towa kawai da takalmin sa kawai ko wanga sule din sa kakakab kakakab kakakab yazo yazo da kan mimbari da takalmi a to aka ce wanda ya ya ya koyo sabon addini ai na sai aka yi waje da shi tun da garin nan bai sake wa'azi masallaci ba suka hana to kaga ya je wurin raya wasu suna ya rusa ya rusa ma kansa hanyar da'awa to irin wannan ba daidai bane shi yasa in in a inda aka san haka ba laifi bane wannan zaka yi amma mu nan gare mu ka shigo masallaci da takalmi ba abin nan bane saboda haka yin haka yin haka ko da sunna ce dole ka hakura in dai so kake ka tabbaka wannan sunna to tabbaka ta cikin gidanka in za ka yi kiyamun laili ida abin kar takalmi ba so kake ka yi sunna ba to ba dole ka yi a gaban mutane in za ka yi kiyamun lailin ka cikin ɗakin ka to ida takalmi to sai ka saba mai guda ai ka raya wannan sunnar ko a cikin ɗakin ka kai da su sunnar ta yi ko ba ta yi ba ta yi ai ba dole bane sai masallaci ko a cikin gidan ka sai ka yi da takalmi in so kake ka raya sunna alaikum salam
ina ganin mafi yawa wasu mutane suna duk da takalma wasu kuma suna sallar takalmin su
sallar jana'iza sallar farilla ma an ba da dama a yi da takalmi balle ta jana'iza an fahimta kenan duk wannan babu laifi za ka iya takalmi in ka gana ma kuma ka cire amma ba wani dalili zai sa ka cire sallah ce wadda ba a ruku'i ba a kuni a tsaye ne ake yasa sallar sallar jana'iza da sallar farilla da kowace irin sallah kana iya yi da takalmi in kuma ka cire ba wanda zai ce maka dami
amma
duka ɗaya ne duk hukuncin su ɗaya da A'a, wannan kamar illa. Kamar mutane su sai sun zarge kawai yanzu da kawo takalmi. Ta yi da sakamakon sana kallon.
to matsalar kenan wani masallaci wannan magariba ce za a yi Mm.
wani na shigowar takalmi ne na yi ga aljihu ne ma ka sami yaka zuwa da sai ya cire waɗancan sai ya sa waɗannan sai ya zo shi da ya zo sai wani ya ce mishi kai saki gobe sai ya dawo ce ka saki Mm.
ya abin to rana an ta da sallan magariba shi wancan ya shiga gaban sau wancan ya zo ya zo la- sai ta liƙa wani dubu ne shi ta liƙa sai ga wancan da takalmi ke to ranan ba ya sallan magariba ba an yi awa ɗaya ba ya sallan magariba ba wani masallaci Ana rikici.
saboda kowa kam aka dinga yi in ya rungumo wannan saboda duk masu ƙarfi ne in ya rungumo shi an kawo shi Mm.
sai a abin da su ji juna su koma cikin masallaci da jama'a To me amfanin Idan aka wannan?
samu an- an kashe.
to kaga wannan bai da wani amfani musulunci so ake komi duk abin da zai kawo mafsada kuma duk ahalin sunna koda koda abin koda abin sunna ne in har zai kawo mafsada to ka hakura da shi dan musulunci yana kulawa da babin wato jawo maslaha cikin al'umma akwai almasalihul mursala abubuwan da suke zaka iya hakura da su saboda a samu maslaha koda sunna ne to balantana abin da yake ba ma wai wani yana- wani abu bane wanda za a ce wajibi ne ko wani abu wajibin ma wani in ya kai in ya ci tura ka iya barinsa balantana abin da yake ba wajibi wajen wajen wajen manyan malamai su wannan ma- malamai guda biyu su wannan mun gama da wannan inda muke mushkila Na.
na kuwa karantar da mutane su gane sunna kayan a kamin a fara aiki da ita sai gani kamar yanzu mu da mun yi karatu kaga yanzu kowa ya san kowa ya san da wannan gali abin nan illan namu sai kayan a karantar da mutane sai gani sai a ce so ake a fara a ce za a kawo aikin in kai rikici a ce akwai shi to game da sallar da takalmin nan na wadata ista son sai kai wannan na wadatar Hmm.
ko wani yaro ne kato ne kwarai ya fahimci sunna to ya samu tabo ana ce mai ruma Hmm.
shi kamar irin kofi ne yana zuwa da shi.
yau daidai dai bayan limam ne zai sa ko da yau sai sabon gaba Hmm.
to sai limam din nan wahila ce nan tambaye shi to mine ne kuma masallaci ahlus sunna ne game da sallar takalmi Na.
ce kai wannan su bai ma cikin addini sam sam sam To Wannan kaga- addini ne. kaga shi bai san da irin wannan bai sani ba ba bai sani ba to shine shi yasa cikin littattafan mu na fiqh irin su littattafan malikiya su ne ba kofi ba kawai suka kawo amma ba su kawo maganar sallah sun kawo magana kofi ɗaya suka kawo shi yasa ba mu san wannan mara yara ba barjima ba mu san shi ba mun kama mara yara barjima aha manyan manyan malamai ne maradi kowa ya san su da ya shi malamin guda da ya bayani bisa ga ana salar takalmi gudan sai ya je cin hukuma da wani sabon addini nan wane ya kawo yana son ya watsa al'umma sai mara ya kiri su ya ce yana son gari to sai aka yi saɓani shi wancan mai mai mai mai kalubalansa wancan Mm.
sai sai da suka ta sallah ta gane shi aha
shi wancan malamin sai ce eh magana da ya gari addini ce.
na sai ya ce ina ne ka gano addini ne sai ce addini ya ce in ya bashi dama wannan littafin da ke gane shi ya kawo ya gwada mashi inda aka gane yawa gaban mar wala bai ba da littafin ba. rike abin shi yake bada eh cewa ya akwai karatun da bai kamata a gaya mutane ba ke son kuna gani da ya gano kashi shi haka ya ce cewa bai kamata ba akwai karatun da bai kamata a gaya ma jama'a kuɗi kan shi sai ya rike abin shi mace insha Allah amma shi ita dai sunna kamar da malam yace a fara karantar da mutane ita kafin a fara aiki da ita wannan shine abin da ya zama daidai babi na gaba malam yace as-salatu alal minbar sallah akan minbari wato sallah akan minbari a ya halatta ayi sallah akan minbari da niyyar koyawa mutane yadda ake sallah ba wai da niyyar girmama wanda zai yi sallah akan mimbarin ba misali a ce to tunda shi limami ne babban mutum ne to bari a yi masa wani wuri haka sama inda shi zai zan hawa yana ba mutane sallah to wannan a shari'a ba a yarda ba malaman malikiya sun fi tsanantawa akan wannan suka ce liman ko daidai da ɗani ɗaya ta guda haka ya zamo sama ga mamu suka yi sallah babu sallah haka kawai ya zama wurin da ya hau yana da tudu sama da haka ya zama wurin ya shine me suka ce shibir ya zo kamar haka sai zama wurin da ya hau ya hima munsa zama sama kamar haka to ba su da sallah inda ya wuce haka to banan tana a yi maka mimbari a ce ka hau ka yi sallah ka ba mutane sallah to amma a iya yi dan koyar da mutane har na nesa su rika hango liman ga yanda ya ruku'i ga yanda ya sujuda dan su gane yanda maza Allah yake yin sallah a aikace shine ma da ya kawo mana nan yace wa salla sallallahu alaihi wasallam marratan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah so guda alal minbar akan minbari wa fi ruwayatin a wata ruwaya annahu zu salasi darajatin shi mimbarin wato yana da matattakala guda uku da wannan malamai suke cewa mimbarin sunna ana son kar ya wuce matattakala guda uku irin mimbarin da za a yi shi ya matattakalin ne da yawa suka ce bid'a ne mali ya yi lamba da ƙasa ya kawo dogon bayani akan wannan wanda ba sai mun karanta ba saboda haka membari na sunna a yi mishi matakala etap uku haka shine membari na sunna To duk abin da ya karu akan haka to wannan ya zama membari na na bid'a membarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mataki uku gare shi shi yasa ne yace wa fi ruwatin annahu zu salati darajatin fa qama alaihi manzo Allah sai ya tsaya akan membarin fa kabbara sai ya kabbara wa kabbara nas mutane kowa ya kabbara wara'ahu a bayansa wa huwa alal minbar alhali shi yana kan minbar summa raka'a huwa alaihi sannan manzo Allah yayi ruku'i alhali yana kan minbarin bai sauko ba summa rafa'a sannan sai ya dago daga ruku'i fa nazala alqahqara sai ya sauko daga kan minbarin da baya da baya shine qahqara ya sauko daga kan minbari da baya da baya dan kare ya juya ma alqibla baya hatta sajada har sai da manzon sallallahu alaihi wasallam sajada a ƙasan minbari bayan ya sogo daga kan minbari sai yayi sajada fi aslil minbar fi aslil minbar a gindin minbarin wato a ga minbarin ya sauko sai yayi sajada a nan gindin minbarin sun ma'ada sannan kuma sai ya sake koma hawa ya sake komawa minbarin fa sana'a fiha kama sana'a fi raka'atul ula sai ya aikata a kan mimbarin kamar yadda ya aikata a cikin raka'an farko hatta faraga min akhiri salatihi har sai da ya kare ya kai har karshen sallarsa yana yi haka in zai yi sujuda sai ya sauko ya yi sujuda ƙasa in ya gama sujudan kuma sai ya hawo mimbarinsa summa aqbala ala nasi bayan ya kare sai ya fuskanto mutane yana kan mimbari faqala yace musu ya ayyuhan nasu ya ku mutane inni sana'tu hadha ni na aikata hakan ne lita'tammu bi dan ku yi koyi da ni wa lita'allimu wa lita'allamu salati kuma domin ku koyi sallata ku koyi yadda nake sallah to da wannan malamai suka ce in dai dan ka koya wa mutane sallah ne da manzon Allah yake sallah ka hau kan minbari dan na nesa ma ya rika hango ka to wannan ba laifi dan koyarwa to amma in dai kawai dan sharaf ne a ce wani darajar ta ko a daga martaban ka ne to idan kai hakan ba babu sallah to wannan ya nuna ashe mutum ya iya hawa kan mimbari ya yi sallah kuma a bishi sallan kuma a yi sallan ta yi amma da wace manufa da manufar mutane su gani su gane yadda maza Allah yake sallah yake ruku'i yake sujuda ba da niyyar ɗaukaka shi wanda ya sallan akan mimbarin kuma abin kare ya zama dindindin kaga nan malam cewa ai manzo Allah yayi so nawa marratan so guda kenan kar abin ya zama dindindin dan kayi so daya mutane suka gani shi kenan yayi da ma za ka yi sallar kamar yadda ake yi ya zama mutane suna zaune mutane suna zaune ba ma sallan ake yi ba kawai ka tashi a gaban su ka kabbarta sallah ka yi ta kamar yadda manzo Allah yake suna kallo kana nuna musu ga yanda yake ruku'i ga yanda yake sujuda daga wannan ma min babu aula min babu aula almajiranka to amma hikimar yi akan minbari akwai wanda shi sallah ta kawo shi da za ka buɗe majalisi ka zo ka ce za ka koya wa mutane sallah ba kowa ba ne zai zo sai almajiranka amma in ka hau kan minbari da almajiranka da wanda ba almajiranka ba kowa dai zai zo don sallah amma ga ka ce yana hango ka to kaga zai ga yadda kake ruku'i da yadda kake sujuda don ya gani shi ma ya san yadda ake shine hikimar da maza Allah yi ta akan mimbari wannan kenan saboda haka ashe karka ga wata rana wani ya hau mimbari ya yi sallah da irin wannan manufar kuma ka tasgo shi daga kan mimbari wannan ba daidai bane wa alaikum salam wannan bisa ga wanga manzila amma yanzu an ce shi mai sallah idon shi su kalli inda za ya yi sujida kama hikima ɗabbaka wannan sunna a yanzu ake ganin ba a yi ko ya hane za a furare da rudare Karantarwa.
yana sallar ruda yana dibe inda zai shirya kuma ya baya ganin limami misali
a kamar a lokacin da limam yake koyarwa bisa kan mimbar shi cewa ka duba wurin da kake sujuda don kada idan ka su yi ta kallon wasu abubuwa ne don ba wai baka da hadisin da ya kawo maka manzala sassar ya ce kalli wurin da kake sujuda malaman fikihu ne suka kawo wannan cewa saboda in ba haka ba za ka yi ta kalle kalle ka fahimta ka kalli can ka kalli can ko wasu rubuce rubuce zai ɗauki hankalinka amma in ka ajiye idan ka inda kake sujuda su su malaman malikiya ma ba su ba su ɗauki wannan ka'idar ba su ca su kai idan ka su rika kallon ka'aba da Allah ta yi cewa yi menene fasar menene wujuhakum fa wallu wujuhakum shatar al-masjid al-haram suka ce Allah cewa yi ku ku juye fuskan ku ta kalli sashin masallaci ke sa haka za haka to da aka kawo musu wannan ka'idar akwai wani malamin mu a Makka shi dan malikiya ne daga daga ina mutunan ko Algeria ne ko ya koma can da aka kawo masa waɗannan dalilai da hujjoji na cewa gashi inda aka kawo bayanin magabata cewa ka kalli inda ake sujuda sai ce eh ya yarda amma sai dai ka sai dai ka haka huskar kana kallon shatar mudra idan ka kuma kalle zai ce sai dai ka hada sunnan biyu lalle ka kalli kan kai kalli gabas sannan idan ka in kana so ka duka ka sai idan ka so kalli amma amma shi bai yarda ka sun koyar da kanka ba su malikiya ba su ma yadda ka sun koyar da kanka ka kalli wurin da kake sujuda ba sai dai ka mai da huskar ka ta kalli gabas kun fahimta a malikiya to wannan kuma akwai hikimar ta liman ya hau don ka kalle shi kaga yanzu shi da mai hikimar da ya hau kan mimbarin dan ka gani ne kenan kallon sa bai zama matsala dama an an ce ka kalli wurin da kake sujuda ne dan kar hankalin ka ya dauku ga wasu abubuwa wanda ba su- ba ba masu amfani ba amma kallon limamin abu ne mai amfani wanda zaka koyi yadda sallah take a musulunci to kaga wannan bai zama matsala insha Allah wanda manzon Allah yayi kuma sahabbai sun gani har yace nayi haka ne dan ku ga yadda nake sallah na wannan shi manzon Allah inda ya san zai zama matsala to ba zai ga musu haka ba su kuma malaman da suka ce ka kalli inda zaka yi sujuda tunda ba wani abu zaka kalla ba can irin na limami da yake sallah ole da kai ta kallon wasu abubuwa can daban su dauki hankalinka to gara ka rika kallon wurin da zaka yi sujuda wannan zai raba ka da shagaltuwa da wasu abubuwa masu wucewa da sauransu wallahu a'lam mun gane wannan ma iya shiga babi na uku shi ma yana da muhimmanci akwai sauran lokaci ko na'am ma da yace as-sutratu wa wujubuha sutura da kuma wajibcinta wato bayani akan sa sutura a lokacin da zaka yi sallah ka sa sutura a gabanka da kuma wajibcinta shi a wajen malam sa sutura wajibi sabanin wajen wasu malamai na fiqh wanda su suna ganin sunna ce wasu na ganin sunna ce muakkada wasu na ganin kuma sunna ce amma shi a wajen malam albani sa sutura wajibi ne, saboda dalilan da zai kawo ga sunan yace wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu qariban min as-sitra manzo Allah ya kasance yana tsayawa kusa da sutura idan ya sa sutura yakan tsaya kusa da ita fa kana bainahu wa bainal jidar salasa azra yakan sanya tsakaninsa da katangar da ya aj- da ya sa a gabansa a matsayin sutura yakan sa gurgudan zira'i uku zira'i uku daga gwiwar hannu zuwa karshen farcen kan dogo na tsakiya shine zira'i da yakan sa gwargwadon wannan zira'i uku a gabansa tsakanin shi da jidar katangar da ya sa a gabansa a matsayin sutura wa baina mawdi'i sujudihi wal jidar mamarra shat yakan kuma sanya tsakankanin wurin da zai ajiye goshin sa yayin sajada da kuma tsakanin katangar kamar wurin da akuya za ta wuce idan yana tsaye sai ya bar kamar nisan zira'i uku tsakaninsu da sutura idan kuma ya yi sujuda to abin da zai rage a tsakaninsa da suturan kamar wurin da akuya kawai za ta iya wucewa kina wannan zai iya nuna maka idan sujudan ka kayi ta da kyau idan ka kaddara ka sa zira'i uku a gabanka to in ka yi sujuda ka ajiye goshin ka kasa in ka kalli wurin da ka rago ka gan shi da sauran faɗi sosai bayan ka tabbatar da abin nan da ka sa gabanka bai wuce zira'i uku ba sannan kuma kai sajada kuma kaga ka rago hili wanda ma ba ma akuya ba ko rakumi zai iya wucewa to ya nuna sujuda nan taka baka yi ta yadda ya kamata ka dunkule ku baka bude yadda ya kamata ka bude cikin sujuda in dai wurin da kake tsaye zira'i uku ne tsakanin ka da sutura to in har kai sujuda cikakkiyar sajada to abinda zaka rage bai wuce abinda bai wuce akuya ta wuce bane in ko kaga wurin hilin da ka rage ya wuce haka ya ka rage hili da yawa to ya nuna cewa sujudan nan taka baka yi ta yadda baka buɗe yadda ya kamata in kuma kaga ka rago zira'i uku goshin ka kuma har ya kusa gamiya da sutura ya nuna kuma ka bu ka ka miƙe kwarai ina fata shi ne muka abin da zaka kwatanta da shi ka rage zira'i uku kuma ka yi sujuda kaga abin da ka rage bai wuce wurin da akuya za ta wuce ba. to sujudan ka ta yi da kyau wannan shi ne wani bisura kai ka fara haka idan kamar da shi a gida ana wani kamar za a je a tada sallah sai a kawo wani katako haka a sa gaban
A gaban?
kamar gaban liman haka Mm.
sai a zo a sa wani katako haka sallan gahiri ake ga yi hili ake eh yawa shi wannan katakon da ya mai shine zai kawo maka bayanin sai shine ake shine za a kawo maka bayanin sa na'am sai ya ce wa kana yaqulu ko manzo Allah ya kasance yana cewa la tusalli illa ila sitrati lalle kada kai sallah face akwai sutura a gabanka wala tadau ahadan yamurru baina yadayka kar ka bar wani ya shuɗe ta gabanka in kana sallah kar ka bari ka hana fa in aba idan yaki yace dole sai ya wuce fa qatilhu to ka yake shi ma'ana ka yi faɗa da shi fa innahu fa inna ma'ahu qari fa inna ma'ahu al-qarin to lalle tare da shi akwai shaydani akwai shaydani tare da shi wannan manzo Allah yake baka umurni kar ka yi sallah face akwai sutura a gaban ka kuma suturan muka ce nisan ka da ita gwargwadon gwargwadon zira'i uku to idan wani ya biyo ce zai biya ta cikin sut- tsakaninka da suturan nan da ka ajiye to ka tare shi in yace dole sai ya wuce to ka yake shi ka yake shi ka hana shi wucewa domin tare da shi akwai shidani
salamu alaikusa in ya karta shi da akwai expense kenan ko da ya ya je ya matsa mai strike kana iya gusa ta eh sai ka gusa ka tare shi yana son ya shiga tsakaninka da sutura in ta bayan suturan zai biyo ba matsala amma zai shiga tsakaninka da sutura sai ka sa hannu ka tare in ya ce kaga ya ki koma ka ka kai gaba da gaba ka sa gaba ka annabe shi Yau, ka sa ruwan gaba ka cikin ka- sallah ka ture shi eh ka ture shi cikin sallah in yace ya tsaye ce ai in yace ya tsaye tsaya kuma ku ku tafi ai kuma ɗaya sai dole ya ga ka dage dole shi ma ya haƙura in dai musulmi ne wannan ke wa ya ƙulu kuma yana cewa iza salla ahadukum ila sitrat idan ɗan ku yi sallah zuwa ga sitira fal yadunu min hato ya tsaya kusa da ita la yaqta'u shaytanu alaihi salatuhu dan kada ya bari shaytan ya yanke masa sallarsa kusa da ita kamar yaya kamar zira'i uku kar ka barta nesa kamar wancan karfan a ka barta kusa da kai kamar gwargwadon zira'i uku kamar da hadisin farko ya bayani ma'ana idan wato ka barta ta, ta wuce zira'i uku to shedan zai iya zai iya gittawa dan shi shedan kullun yana nan yana fakewa ta ya zaka saba saba ka'idar da aka ajiye ka akan ta yi amfani da wannan damar daga karka karka yi nisa da ita wa kana ahyanan kuma ya kasance wasu lokuta ya taharra salata inda al-istiwana manzo Allah yana kirda don sallah a daidai ginshikin masallaci allati fi masjidihi wanda yake cikin masallacinsa sai ya sa ginshiki a gabansa idan zai yi sallar nafila kenan sai ya sa ginshiki a gabansa ya zama sitira tsakanin sarshi kamar zira'i uku kenan in zaka bi sai dai ka bi ta bayan ginshikin Eh, zira'in
mun yi misalin sa ɗazu muka ce daga gwiwar hannu zuwa ƙarshen harshen ka wanda yake na tsakiya dogo shine zira'i to gwargwadon zira'i uku zaka anshi kenan manzo Allah ka- yarkan yi sa ginshiki a gaban sa a matsayin sutura kenan ko kai ne yanzu in ka zo zaka iya tsayawa gaban ginshiki ka sa kaman zira'i uku ya zane maka sutura a cikin masallaci allati fi masjidi yace wa kana idza salla kuma ya kasance idan idan zai yi sallah fi fada'in a cikin dokar daji laysa fihi shay'un yasturu bihi wanda ba wani abin da zai yi sutura da shi ba icce ba katanga ba wani abu a daji a sahara gharaza baina yadayhi harbatan sai ya kafa mashin sa a gabansa dan karamin mashi sai ya kafa shi a gabansa sai ya sa kaman zira'i uku tsakaninsa da shi ya zane masa sutura ga daji ba kowa ma'ana karkace tun daga daji ne nan wa zai biyo bari ya sallata haka a'a shi sa sutura ibada ce ko da a wurin da kake ganin ba wanda zai biya ne kar ka ce to tun da ba wa zai biya kar ka ce tun da cikin ɗaki na ne wa zai biyo ina kwana kowa na kwana cikin dare za ka yi kiyamun laili in dai ba wata katanga a a gabanka inda za ka yi sallah fili ne ko a cikin gidanka ne sa sutura me dalili saboda kada shaitan ya biya ga hadisin da muka wuce nan la yaqta'u shaytanu alaihi salatu in ba sutura shaitan zai iya zai iya bata mashi sallah zai iya yanke masa sallah ko gidanka ne karka ce tunda nan wa da ai sutura ana sawa ne dan kar wani ya biya to nan wa zai biya kun fahimci kun fahimci magana karka yi tunanin tunda ba wanda zai biya bari in bari a ko a daji ne inda ba kowa kai kadai ne a dokar daji to sa sutura saboda kar shedan ya yanke maka sallah amma in ka sa suturan shedan ba zai iya biya tsakaninka da wannan suturan ashe shi sa suturan ibada ne ko da akwai wanda zai bi ko da ba wanda zai bi ka sa sutura manzo Allah ajeji ne ba abin da zai sutura da shi amma tunda su ba su yawo kamar mu haka hannu sake a su duk inda suke da dan makamin ka
kenan ina gane karatun mu na baya kenan kawai in mutum yana balaguro mu da yake ba ma'aunin makami muka rika ba bai cancanta wa mutum ya yi sutura kuma da takalmi shi
da takalmi eh a ba ba dai kawo magana takalmi ba na eh kawai karatun mu na baya wai da aka ce ba a sa takalmi da ko sai dai don gudun ya suna da shi ya nusa a to ba takalmi ai yana kafa ka kai baka cire shi ba yanzu zancen shi manzo Allah yana tafiya ai da kufi yake takalmin tafiya yana sutura ko shi ne zaka yawa shi manzo Allah da kufin sa yake tafiya yana aiki sutura ka gane takalmi yana sutura nan dai ba a kawo takalmi ba in kana cikin tafiya ka nemi wani abu da zaka sutura da shi dan ita suturan ana son ta zama gwargwadon tsawonta tsawanta gwargwadon wani abu zai kawo shi nan gaba kuma kai zai shi ma kaga ya kai zira'i to kaga takalmin ko ai ko hada su kai basu wannan basu wannan girman ana son suturan ta zama tana da tana da tana da tana da wani gwargwado wajen girma zai kawo girmanta ba wai komi ka gada bane zaka sa ka aje salula ka ce sutura a'a sai abin da yake yana da girma wanda girmansa ya kai gwargwadon wani abu da zai mana bayani nan gaba an fahimta saboda haka shi mashin sai yake kafa kaga mashi kuma abu ne wanda yake yana da tsawo fa salla ilaihi wan nasu wara'ahu to sai yi salla zuwa ga wannan suturan alhali mutane suna bayansa kaga magana ka tazo kai da kake magana ana jingina katako a gani kaga suna sa katako ke wannan ba laifi bane wa ahyanan wasu lokuta kana yu'arrid kana yu'arridu rahilatahu fa yusalli ilaiha wani lokacin kuma sai ya kwantar da rakuminsa sai ya sallah zuwa ga rakumin ya kwantar da taguwansa sai ya sa zira'i uku tsakanin shi da taguwa sai ya sallah gare ta yanzu mota ma tana yi kenan yanzu tun da ga mota ga moto sai ka sa motar ka ko motar ka sai ka yi sallah zuwa ga moto kaga ai taguwa ma akwai tunanin ta ta tashi ita taguwar manzo Allah ba ta tashi saboda ta san abin da ake amma kai naka raƙumin zai iya tashi amma in moto ne shi bai ba zai gusa ba in mota ce kuma ba za ta gusa ba kaga ita min babu aula ma ka yi sutura da moto ko mota to wannan shine manzo Allah sai sai ya gilma da dan kada ka ce kuma ai kuma manzo Allah ya hana ayi sallah wurin da ake turke raƙuma kenan ka kawo wannan magana eh ya hana ayi sallah a turke raƙuma akwai masu ganin saboda kashin raƙuman nan ne da fitsarin su ba haka bane kashin raƙuma da fitsari magani ne ma ka iya shan fitsarin su da menene da menene ran raƙuma fitsarin raƙuma ba dan fitsarin bane ba a'a kawai manzo Allah ya hana ne domin kamar da faɗa wani hadisi kamar shaidanu sukan yi mu'amala a wannan wurin aljanu da sauran wasu abubuwa dalilai kamar haka saboda haka aka hana a yi sallah a turkin raƙuma ba wai don wurin yana da jasa ba kenan sa sutura da raƙumi wannan bai bai zama matsala kamar yadda maza da sassare ya kasance yana yin sutura da, da taguwarsa sai ce wa haza khilafu salati fi aiwa ga ma- ga ga maganar ma wa haza khilafu salati fi a'tanil ibil wannan ya kasance sabanin sallah a turkin raƙuma fa innahu naha anha shi manzo Allah ya hana kai sallah a turkin raƙuma amma ga daji dan ka gilma taguwanka ta zai maka sutura wannan ba ba matsala bane wa ahyanan kuma wasu lokuta kana ya akuzur kana ya akuzur rihla fay- fayadi- fayadilu lahu wato fa yusalli ila akhirati ya kasance sai ya kwance sirdin taguwansa zai daidaita shi a gabansa to sai ya kwantar da turkin to sai ya yi sallah zuwa ga akhiratihi wato wannan karshen sa abin nan da suke yi dogon nan na baya sirdin ragumi suna yi masa wani dogon abu haka kamar wata kujera da zaka jingina tsawon sa kamar zira'i kamar tsawon zira'i wannan abu sai ya kwantar da sirdin haka sai ya gilma wannan mu'akhiratihi din wannan abin da mutum yake jinginawa sai ya sa shi ya zama a girma shi a gabansa sai ya mai da shi kamar sutura da wannan ne malamai suka kiyasta tsawon wannan mu'akhadatul rihli da tsawon ta bai wuce zira'i to sai suka ce ana son kamar da malai ya karanta mana cikin ah, littafin ahdari ana son kada tsawon kada tsawon sitira ya wuce ya- ya zama bai kai zira'i ba. kada ya zama aqallu min zira kuma girman sa kada ya zama kaurin sa ya zama bai kai bai kai mashi ba kar kai abin da dan abu siriri haka ko da yana da tsawo daidai da zira'i an fahimta to kada ya zama yana da kauri irin kaurin da bai kai kaurin mashi ba ya zama dakiki ne abu ne ka samu abu siriri kwarai kamar wata wayar lantarki ko na ba kun fahimta abin ya zama yana da dan kauri akalla kaurin sai ya zama kamar kaurin mashi haka. tsawonsa kuma kamar tsawon zira'i to takalmi ko ba su kai wannan tsawon ko ba su kai wannan tsawon shi yasa takalmi ba su yi ne ba ko hufi Hmm?
ne ba ko hufi ba ko hufin ne bai bai bai kai tsawon zira'i kuma yan hufi ne ai sai ka shafa za ka yi a kansa ka yi sallah da kayanka da ka cire hufin ka yi zira'i da ka yi shafa a kansa wani yafi gara ka yi shafa a kansa wa kana yaqulu kuma ya kasance yana cewa idza wada ahadukum bayna yadayhi mislu mu'akhirati ar-rihli idan ɗayan ku ya sanya a gabansa abin da yake gwargwadon ƙarshen wato ainihin sirdi ƙarƙashin ƙarshe wato abin nan da ake yi na ƙarshen sirdi na baya falyusalli to sai ya salla zuwa ga wannan abin wala yubali man marra wara a zalika kada ya damu da dukkan wanda zai shuɗe baya ga wannan in dai har abin da ka sa a matsayin sutura a gabanka ya kai gwargwadon ah, wannan mukharatin rihili karshen sirdi abin nan na majinginar sirdi na baya in dai tsawonsa ya kai wannan to ya ishe ka sutura to kar ka damu akan duk wanda zai shuɗe ta bayansa sai ya ce kuma salla marratan wa salla marratan kuma wata rana manzon Allah ya yi salla ila shajaratin zuwa ga itaciya manzon Allah ya sa itaciya a gabansa gin ice wanda yake mai rai bishiya kenan ya sa ta a gabansa kamar zira'i uku yi sallah ashe kai ma zaka iya sa bishiya ko itaciya a gabanka kai sallah wa kana ahyanan wasu lokuta kuma ya kasance yusalli ila sariri yana yin sallah zuwa ga gado ma'ana ya sa gado a gabansa a matsayin sutura yayi sallah wa aishatu wa aishatu radiyallahu anha alhali aisha yadda Allah ta tabbata gare ta muttaja'atun alayhi tana kwance akan gadon tahta qatifata karkashin bargonta qatifa shine wato shimfida abinda ka iya shimfida shi ka kwanta a kansa kuma in san ya kama ka iya rufa da shi shi ake kira bargo yanzu ko to tana rufe da bargonta tana kan gado sai manzo Allah ya mayar da wannan gado nata a matsayin sitira yayin sallah zuwa gare shi akwai bayani da zai zo nan gaba yin bayani akai idan mace ta gilma ta gabanka in dai ta kai munzurin haila tana yanke maka sallah an fahimta in dai babu sutura a gabanka ko shaki ko wani ne zai kawo babin gaba to kar kar ka ɗauki wannan akan to ai kuma ga mace nan kwance akan gado mace tana kwance akan gado ya sha bambam da ta gitta ta gaban naka wannan kenan alhali aisha tana kwance akan gadon kuma ya mai da shi sutura yana yana sallah da shi ashe kai ma ka iya sa gado a gaban ka kai sallah ko da akwai matarka akan gadon wa kana sallallahu alaihi wasallam la yad'u shay'an yamurru bainahu wa baina sitrati kuma manzo Allah ya kasance baya bari wani abu ya shuɗe tsakaninsa da sitra faqad kana yusalli iz ja'at shatun wata rana manzo Allah yana sallah sai ga wata akuya ko tunkiya tas'a tana tana gaugawa bayne yadayhi tana son ta ta wuce ta gabansa ya sa katanga a gabansa a matsayin sutura sai ga akuya wata jarababbiya akuya ta zo ta zo tana son ta shiga ta tsakaninsa da katangar nan fasa'aha sai ya rige rige da ita ya yi riganganto da ita ita kuma ta tana kokarin ta wuce shi kuma yana kokarin ya tare hatta alzaqa batna hu bil ha'i sai da ya hada cikin sa da katanga shi manzon Allah sai da ya hada cikin sa da jikin katanga wa marrat minana min wara'i shine dole kuma sai ta sai ta zagayo ta bayan sa dole wannan me yake so ya nuna maka irin yadda maza Allah yake kai makura wajen bai son wani abu ya gitta tsakanin sa da sutura kana ganawa da ubangijinka kuma wani ya zo ya shiga tsakanin ku ya gitta ba ba daidai bane ko surukinka kake tsaye kuna hira da shi gashi tsaye kana tsaye wani ya biyo zai wuce ya kutsa tsakanin ku ya wuce ai ya ci mutuncin assalamu alaikum alaikum salam ko yaro ƙarami ya haka ma ko yaro karami ne ko yaro ne karami komi ba abin ya gitta ko kaza ta tawo mai nata ko yaro karami wani abu aka ce shay'un ko ba shay'un aka ce yaro karami shay'un ne ko ba shay'un bane wala shay'un ne to bai barin komi haka ya faɗa a hadisi ina ina ma hadisi ha wa kana la yad'u shay'an yamuru bainahu wa bain satra ka san shay'an bai barin komai ya biya ta gaban sa shay'an ya gitta tsakaninsa ga afiya za ta gitta ya hada cikin sai tare sai da ya hada cikin sa da katanga don gudun kar ta bi ta gaban sa wa salla salatul maktubatu fa damma yadahu wata rana yana sallan farilla sai aka ga ya damka hannunsa aka gaba falamma salla yayin da ya kare sallar kadu suka ce ya rasulullahi ya manzon Allah a hadasa fi salati shay'un shin wani abu ne ya faru a cikin sallah kenan an samu wani abu in kana cikin sallah ka kai kai wawo wani wawo wani abu gaban ka kala sai yace la a'a illa anna shaytana sai dai shaytan ne arada an yamurra bayna yadayya shaytan ne ya so ya gitta ta gabana fa khanaqtu sai na shake shi hatta wajadtu barda lisanahu ala yadayya har sai na ji sanyin harshen sa akan hannuna manzala da ya shaƙe shi shaidanin da ya ji kwakwa zai da sai da harshen sai ya fito sai da sai da ya ji sanyin ha to damka irin ta manzan Allah mala ba irin ba bane ranke ranke mai karfin wajen mutum 70 da ya shaƙe shi da ya shaƙu sai da harshen sai ya fito ya faɗo akan harshen manzan Allah ya ji sanyin sa sai ya ce wa aimallah ina rantsuwa da Allah laula ma sabaqani ilaihi akhi Sulaiman ba dan dan uwa na Annabi Sulaimana ya riga ni zuwa ga wannan ba inda yace rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ghairi ya Allah ka bani mulkin da ba yanda za a yi wani ya same shi iri na ba dan yayi wannan addu'ar ba Allah ya bashi da menene lartubita ila sariyatin min min sawari masjid da na daure wannan shedanin a jikin gimshiki daga cikin gimshikan masallaci hatta ya tifa bihi wadan ahlul madina har sai wato yaran madina sun yi zagaya da shi titi ana alalo alalo da shi a ba yara shi a tsama masa igiya a kunkuminsa yara suna alalo alalo suna zagaye gari da shi wanda ya so ya gita ga mishi eh wannan da ya so ya gita gabansa to anan abubuwa me yake sai ya nuna mana nan wato shi manzo Allah da yake yana ganin shedanin hatta shedanin da ya so ya gita gabansa manzo Allah ya kare shi ya kuma yake shi don a nuna maka ba a san komai gita ta gaban kai dai kan baka ganin shedani to amma in ka sa sutura Allah zai tsare ka tsakaninka bai ba zai iya gittawa ta gaban ka ba in har ka sa wannan sutura sai ya ce fa man istata'a Allah ya hula bainahu wa bainal qiblati ahadun falyaf'al dukkan wanda yake da karfin halin da zai hana kar wani ya gitta a tsakaninsa da qibla to yayi kokari ya aikata in dai har kana da zaka iya yin wannan qibla yana nufin sutura da take gaban ai baka iya hanawa wani ya gitta tsakaninka da qibla wato nan ta gaban ka bayan sutura ai kibla tsakaninka da kibla amma tsakaninka da kibla yana nufin tsakaninka da wannan suturan da kasa in har zaka iya tarewa to ka tare kar ka bari wani ya gitta maka ta gaban sallah kana manajati da ubangiji kai ya shiga tsakaninku wa kana yaqulu kuma ya kasance yana cewa idza salla ahadukum ila shay'in yasturu yasturuhu min nas fa arada ahadun an yatajawaza bayna yadayhi falyadfa fi nahri idan yana sallah ya sa wani abu na sutura a gabansa ya suturce minan nasi saboda mutane kar su gitta ta gabansa fa arada ahadun sai wani mutum ya so an ya tajawaz an ya tajawaza ya gitta baina yadayhi ta gabansa to fal yadfa fi nahri ya tunkude wato ainihin ya tunkude kirjinsa ya sa hannu ya tunkude shi wal yadra masata yayi kokari ya tunkude shi gurgurdan da ya samu iko wa fi riwayatin a wata riwaya fal yamna'ahu marrataini ya hana shi so biyu ya ce bari ya tare shi so biyu fa in aba idan yaki fa yuqatiluhu to ya yake shi fa inna ma huwa shaytan domin shi din shaytan ne ya biyo ka tare ya saki koma ka tare to ga na uku in yazo buji gaban sa kawai ya dirka masa kulli a gaban sa domin ya zama shaytani duk inda aka zo ci so ya gita na tare shi ya tare shi shi yasa na dirke shi in alkalin musulmi ne zai ci to manzo Allah ya ce ka yaka wa kana yaqulu manzo Allah ya kasance yana cewa law ya'lamul marru marru bayna yadayil musalli madha alayhi lakana an yaqifa 40 khayran lahu min an yamurra bayna yadayil musalli an yamurra bayna yadayhi manzo Allah yace da a ce mai shudewa ta gaban mai sallah ya san maza alayhi me yake kansa na zunubi wanda zai iske mutum yana sallah ya gitta ta gaban sa ya wuce inda ya san irin zunubin da zai kwasa lakana an yaqifa 40 khairan lahu da a ce ya tsaya tsawon 40 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bai bai kawo tamyizi ba na cewa 40 ne kwana 40 ko shekara 40 ake nufi yasa malamai wasu suka ce shekara 40 wasu suka ce kwana 40 to amma sun fi rinjaye da kwana 40 ya tsaya har ya tsaya har tsawon kwana 40 to ya fi masa alkhairi min an yamurra bayna yadayil musalli sama da yace ya gitta ta gaban mai sallah ba ma ko awa 40 aka ce ka tsaya an suna da yawa barantana kwana 40 yace ka tsaya kwana 40 to ya fi maka alkhairi sama daga gitta ta gaban sa to kalli mutane yanzu da rashin hakuri in ana sallah ga mutum yana sallah amma ka biyu ka kasa hakuri sai ka gitta ta gaban sa duk yadda za ka yi don gittawa ta gabansa ɗin laifi za ka yi in ka gitta ta gabansa kalli mazalin inda ka san abin da yake kanka na zunubi ka tsaya tsawon kwana arba'in ya fi ka gitta ta gabansa kaga ashe ba karamin zunubi ba ne ba karamin zunubi ba ne amma mutane saka suna sakaci da wannan sai dai kai mai sallah idan kai sakaci baka sa sutura a gabanka ba ko ka tsaya wurin da dole sai mutane sun bi ta gabanka wannan kai ma kana da kamisho in mutane suka bi ta gabanka kai ma kana da kamisho kai ma akwai zunubin da za ka samu na
nan shi ma bayan sallaman imamu wannan abin ya hawa kan shi dole ne sai ya sa wani ya zama sutura gare shi ko hatta masbuki liman ya kare sallah yanzu ya sake ka kai kake sallan ka kai kadai to in wurin da kake tsaye wurin da mutane suke shuda ne suka kara gaba sahu na gaba ko sahu na gaba ko ka sa wani mutum a gaban ka ya zane maka sutura in ya tashi kuma ka sa wani na gaban ka in ya tashi ya tafi shi sai kuma ka kara gaba ka sa wani a gaban ka ka ne kara gaba har ka kai ga bangon masallaci na gabas haka za ka yi ba wuri guda za ka yi tsaye ka ce kai wurin nan da ka fara sallah dole sai ka kare ta wannan wurin akwai jahilci shi mai sallah ba hana ya gusa ba saboda maslaha kana tsaye sahun baya hanyar da mutane suke bi an sallame sallah ka tashi wajen raka uku kake da saura wanda bai iya jiran ka kai raka uku alhali bakin koha kake kuma nan kowa zai biya wuce kai ma in akwai ilimi sai ka kara gaba ka bar hanya bayan ka ka sa wani ya zama maka sutura in ya gusa ka kara gaba har ka kai gaban ku to in kai hakan kai abin da ya dace amma in kai zaman ka kai baka gusa ba wani shi kuma ya tawai kasa hakuri ya gita ta gaban ka lalle ya kwashi zunubi kuma kai ma ka samu zunubi saboda sakacin da kai na rashin bin umarni na shari'a na'am yanzu akwai biyar saboda wanda ba zai yawa wannan in ana cikin sallah ne liman yana gaba yana bada sallah akwai sahun na gaba sahu na biyu sahu na uku in ka hango wuri can bayan masallaci ka a bi gaban sahu duka liman ne kawai ba za ka bi ta gaban sahu ka a bi gaban sahun gaba ka shiga tsakanin su da liman ka zo wannan wurin ka shiga in sahu na biyu ne ka a shiga tsakanin sahu na gaba da nan in sahun baya ne ka a bi ta gaban su duka saboda sun rago wuri can Dole masu hana malam wani mutum jahilci ne sassa mutum kala ya kato ni ya tunka da kenan jahilci ne in ya tare ka in ya tare ka kada ku tsaya faɗa gara ka hakura in ya tare shi zai wuce zai tare ya so ya wuce kan ya zo sai da kawo da karge wuce ya ingije hannun shi da kawo ya wuce waye wuce imamun ya wuce wancan wanda ake ake tare ya tare shi da biyu da ya karza kai sai sa kawo da karge wuce shi Ai, ai, kuskure shi ma.
duka wani wadane shi Ai, kuskure.
sanin shi ne yake gina abin da ya kamata yi ya dan kutsa cikin su ba wajen sutura ne Na.
mafi yanzu haka muna bulago lokaci sai dutse na ke kawo dutsen bai tsawo kuma dan dutse zai kula kuma bai wuce
shi dai abin da maza Allah ya sa ya zama tsawon abin da za a yi sutura da shi ya kai tsawon zira'i ko da dutse ne a samu duwatsu da yawa a jera kamar dutse uku ko hudu tsawon su zai kai zira'i
ba son son bane son haka ne Ya?
ba son son bane ke shi zira'i in dai abin tsawonsa ya kai zira'i A, wannan in zai iya tashi tsaye ka kuka kamar abin da ake kawa kawa eh shi wannan ka iya kawa shi ya fahimta kamar ana hotar ake zance ba hotel eh ana yi yawa yawa ana yi
ka kawa Ai, shi abin da ya tumanin kamar ka ɗauko dutse haka a jera ko a'a saman a- a- ka jera saman dutse a ok sama dutse yi haka Misali.
ba shi ka zantan dutsen dutsen ai wannan wa- in ka ɗauko dutsen ka ɗauko na biyu haka za za ka ɗora shi saman wannan ne in ka ɗauko na uku ka ɗora in ka ɗora shi ya kai kamar tsawon zira'i sai ka bar shi haka. ka fahimta wannan shi ne.
a malam har yanzu dai game da wannan kamar zan wuce ni ban shiga sallan ba zan wuce sakan sako wani ya tura ni ni ma na sa na tura shi
kun yi laifi Ah, shi ne nake sai Shi mu ne tura wancan.
shi. daga baya sai mu dan a zai shi ne wancan hudu aka yi ai an yi haka wani wuri bai- ba a ji da kyau ba mu sai da aka kwashe ba bayan an kare sallah ba dai matsala kuma ga yan ba dai sai ba uwa ne.
masu zuwa da yara masallaci da masu yin yaran nan ana hutun dama mutum masu ya tashi cika sallah ka ga yaran na ta kai kawo suna ta gitta gaban shi Kuma za ka har yanzu ma sai zama su mako na aiki Shi ne ko wani tufarar ma wani
in an zo da yara kam in ka zo da yara dole ka ka kiri- ka rike su ka kiyaye su na yanzu misali ya kamar ya
wani ce kamar akwai wanda ba su sa sutura Mm.
kamar sai mutum musu tsaya ne kamar nesa kamar yanzu misali bakin hanya Mm.
daga nan har zuwa bakin hanya kawai mutum yana sallah nan bai sa sutura ba kuma mu za mu wuce kamar daga bakin hanya in dai in dai wurin da kuka wuce ya wuce zira'i uku babu matsala in dai kun sa tsawon zira'i uku gabansa kuka gitta ba matsala ya zama wurin da kuka wuce tsakaninku da shi ya fi zira'i uku Sai kuma mutum yana sallah nan in ba ga wasu ta wani kana iya ba da sutura ka iya gewa ta can gaba ya wuce zira'i uku. insha Allah mm.
da kamar yanzu yaran da wani zai kama yanzu yaro ya iya kin ji kana kama shi ka- ka rike shaga misali kamar yaro an zo da yaro masallaci kana so kusan shi sai ga iya ta yawan nan sai sai kama ka rike shi in ana cikin sallah sai Eh, ka ana rike shi cikin eh ka iya kamo shi ka rike shi ba wani matsala wannan motsin karami bai hana ko salula aka kirawo irin masu barin salula ce ta kuka ko ta tsaye kake kana sallah salula kana sallah ya an kirawo ka iya sunkuyawa ka dauko ta ka kashe Sallah- kana cikin sallah sai ba ta maka amma sana ta kusa na kuma na haka a jiyo shi na son sami na soko Allah ta ta kara cikin jiyo tana ta kara tana ta kara tana ta kara